ثم جعلنا يربط ما تسمي آية الحديث وثبت في المكانية الهاء والإثبات العينية قد يلغر التشبيه hadi amma ko aka boye tajbihi fi nafsi في النفس tajbihi yana ranka baka faɗe shi ba kaga da yanzu misali sai ce an ce batul maniyat alfaraha mutuwa ta kama faratinta yanzu mutuwa tana da farce ai ka kana so an kamanta mutuwa ne da zaki zaki ba shi ke da farce ba to ai kaga ba shi an kamanta ba ta kai an kamanta ta kawai abin yana ranka ka boye shi dace shine kaga ai ka boye tajbihin a ranka eh فلا يذكر شيء من أداته to على to ba ba zai ba zai ambaci ba abu min adati ba zai ce ba zai ce dar fayi ba mushe bauda mushe bauda ba zai faɗi wannan ba sannan ba zai faɗi adati ba ba zai faɗi waje waje waje mushe bai ba duk ba zai faɗi wannan ba kawai sai kawai sai magana sa kamar ya maida yanzu mutuwar ma ta zama ita ce zakin
على مشبها sai mushe bauda zai faɗa shine yanzu ba ka sha faɗi zakin ba an faɗi mutuwar ba ai ba faɗi mushe bauda ba ba faɗi zakin ba sai mushe bauda shi aka faɗa ba faɗi mushe bauda bigidin ba ba faɗi kuma wajen tajbihin ba ma ثم لهذا يثبت matarsa bil ahadi sannan abin da ya tabbata ga ahadi shine mushabbahun bi shine yake tabbata ga haza wannan shi mushabbahun nan a duk abin da yake a wajen mushabbahun bi shine mutu shine zaki shi tabbata ga wannan shine mutuwa a wannan misalin da na faɗa muku to shi da ake cewa shine akan sa yake duk abin da yake a can sai ka kawo sai ya zama yana hannunsa kaga yanzu a ce ba an ce tana da faratu ba mutuwa mutuwa tana da shi amma zaki ne yake da shi kalmar ne kuma duk shine abin da ake so a kamanta mutuwan nan da shi ذا القرينة wannan fa ita ce mu abin shi shine ake cewa karina
فسمي ذا التشبيه ko نعم.
wannan mushir musulman da shirin musulman da yake jaji karina to ka ambaci wannan tafiye mai wannan na karinan nan kace المكانية kace kace isti'ala ce makaniya عنها ma'albal makaniya ta anha wanda aka burbiya anha gare ta وذا الإثبات wanda kuma aka ambace ta aka ce wannan karina ce musbata
تأييلية ita ce ai karina ce ake ta tahiliya domin kace ka kamanta mutuwa tana da farce kamar zaki ai wannan zatarwa kake yi don ba haka yake ba dan mutuwa ai ba ta da farce ai ba irin kamar zaki take ba amma zatarwa kake yi a haka هذا الفصل wannan fasali في الاستعارة shi ziyara ne التي ليس بتحقيقية ita ba ta hakikiya ba ce وهي تهيلية haji ita ita ta hayyiliya da zartar da ita ake yi والمكانية kuma abin rufewa makaniya ce وهما عند صاحب الترخيص su waɗannan abu da ta- da ta hayyiliya da makaniya a wajen mai talfis حقيقتان su hakikai ne guda biyu amma na لغويتان luga غير داخلتين amma su a wajen ba su shiga ba في اسم ba sa المجال cikin maji- rabon majaji da muka ba gama zan yi ta لأنها cewa ita لا تستعمل ba a yawatar da ita في المشبه به kaga sai a cikin mushabbahu a ba a yawatar da a cikin mushabbahu bi وذلك jana ga abin da ke ja ita wannan istiara أن يلمر التشبيه a ɓoye kamantawar في a النفس cikin rai فلا يسر بشيء من ba za a bayyana أركانه komai daga rukunan tajbihi ba sai والمشبه mushe bau kare za fata ويدل على ذلك التشبيه المبرر yana shirewa bisa wannan tajbihi da aka boye في a النفس cikin rai بأن يثبت للمشبه أمر متص wai shine a kamanta ga mushe bau wani lamari da yake banta بالمشبه به kamar faratin nan da suka ke banta daga zaki a kan a ce an bawa mutuwa فيسمى ذلك التشبيه sai an المضمرة mace tajbihi boyayye استعارة a ce bil kinaya ce Bil kinaya.
istiara ce ta kinaya ومكانية wace عنها istiara ce makaniyan anha wanda aka rufe ta sunanta ne لأنه dan cewa ji لم يصرح به ai bai bayyana ba da abin بل دل عليه bari ya shirye ne بذكر حواسه da abbatan abin da shi yake banta shine zaki shine faratu ويسمى إثبات ذلك الأمر ana ambatan ana kimanta ambatan ba- a wajen ambato المتص بالمشبه به wanda yake manta da mushabbahu bihi للمشبه am ambato shi ga mushabbahu استعارة a ce an yi تحيلية istihara ta haddatarwa domin ba zakin ne ba motoci a ganta da farce irin da zakin ba zato ake kamar yadda yake da shi ita ma tana da shi لأنه dan cewa shi قد استعير an aro ne للمشبه ga mushabbahu shi ne ذلك الأمر wannan lamarin المتص بالمشبه wanda yake manta da به mushabbahu bihi aka aro wa mushabbahu ويكون كمال المشبه به kuma cikin mushabbahu bihi yana kashewa shi وجوامه لنيوزع.
في وجه a cikin الشبه wajen shabi a cikin wajen na- na fuskar na kama dan لتأييد zatarwar أن المشبه wai cewa shi mushabbau shi ne mutuwan nan من جنس المشبه به ta zama jinsin mushabbau bai zama ta zama jinsin zakin wai saboda haka ita ma ta zama zakin ba ma wai kamar zakin take ba ta zama zakin ita ma shi da kawai shi ne zai faɗa ka كقوله da wani wani waje وإذا المنية أنشب أسفارها والفي كل تميمة لا تنبأ to kaji ba وإذا المنية idan mutuwa أنشبت ta kama أذكارها faratinta شبها to shi wannan ya kamanta ne في نفس المنية a cikin eh, nafsul arana na maniya mutuwa بالسبع ya kamanta ta da zaki في اغتيال النفوس yanda ita take rawu take farauce rawuka بالقهر tilas والغربة da rinjaye من غير تفرقة ba tare da rarrabewa ba بين نفع wala rayu ko mai amfani ba ko a ruwan mutuwa kowa ya zai ta gama da shi فأثبت لها الأذفار sai tabbatar mata da faratu التي لا يكمل ذلك الاغتيال wanda wannan farautar baya cika في سبع a zaki baya cika in ba da بدونها ita ba domin shi ma zaki da wannan faratun yake yi تحقيقا dan للمبالغة in tabbatar da isa mutuka في التشبيه a cikin kamantawa فتشبيه المنية to saboda kamanta mutuwa بالسبع da zaki استعارة ai tsara ce take بالكناية naya shine aka yi وإثبات الأذفار tabbatar لها da faratu ga mu ga ce mutuwa tana da faratu ai zartarwa ne ba hakika bane وكل kowanne من لفظي الأذفار daga lafazin alfahari da muka faɗa والمنية da muka ce da muka ce faratun nan da mutuwa kanta حقيقة ai ko ne hakika duk wanda da akwai shi kuma مستعملة ana ana aiwatar da waɗannan في معناها معناها الموضوع abu ajiya له domin sa duk ana amfani da su وليس في الكلام مجاز a لغوي saka cikin wannan babu jaji duka bai كقوله kawo ga gashi misali kamar da faɗin wani wani ولئن تكتب شكر برك مصباحا فلسان حالي بشكاية عنده fice idan ne furici بشكر بشكر ga برك godewan alherinka ko sai har ina مفسحا mai bayyana wannan gode maka ina mai bayyana bayani na da nake na godiya فلسان حالي to harshen hali na sai kamanta shi yace wai lisanul hali an dau shi shikayati shi ya buka mata ma da kai kara haka hal hali ma da nake ciki ya zai nuna maka haka ne to a ce hali har yana da harshe kamar na mutum ai kaga dan adam mai magana shi ke da harshe to sai aka to yadda dan adam in yana so ya faɗi hujjar a yadda da ai da harshe yake yi to halin da aka mutane da mutum shi ma sai aka ce yana da harshe kamar yadda mutum zai kawo hujja da ita yake to shi ma halin nan da harshen sa yake faɗa hujjar sa shi sai ya falsa da hali ya kamanta shi da shi شبه الحالة ya kamanta hali بإنسان ده متم.
متكلم ده مجرى.
في دلالته a cikin yadda zai faɗi hujjarsa على المقصود a bisa manufarsa وهو استعارة shi wannan hanyar haka arowa aka yi da بالكناية kinaya فأثبت لها اللسان sai ta bauta da hali tana da harshe الذي به قوام الدلالة wanda shi tsayawa hujja da harshe ake yi في الإنسان a wajen mutum وهي تهيئة a yi kuwa to zatarwa ne ba gaske ba ne ai ba haka aka yi
muka kalli da sauraron karatun muhassar khalil a yau 23 ga watan daya miladiyar dubu daya da dubu da arba'in da hudu daidai da ashirin da daya ga watan takwas kan hijiriya dubu daya da dubu uku da arba'in da hudu nan ashirin da daya ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu a zaman mu na ɗari da shida a sauka ta biyu na muktasar khalil muka je karatun muktasar inda malam tijani alifa sani wula ya ja baki shehu ibrahim shehu wula ya fassara dalla dalla kamar yadda aka ce musamman yau mun ji karatu a nau'o'in saki musamman yin kokonto a cikin saki da nau'o'in sakin bangaren ko tafawizi ko bangaren takayyiri ko bangaren tambayi duk mun ji waɗannan ainihin wato abubuwa da aka ja kuma sai yi bayani dalla dalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba da ikon riƙewa da aiki da waɗannan abubuwa sannan mun ji a balaga eh, karatu akan isti'ara musamman isti'ara makaniya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon rikewa Allah ya ba da ikon aiki da waɗannan abubuwa domin kare ainihin wato mutuncin auren mu musamman wajen sha'anin tsake-tsaken nan kaga wannan ana buƙatar wato mutane su zama cewa tana jin irin waɗannan abubuwa in ba haka ba sai ga kuma ta la'a zamantakewar aure ta tana da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da ilimi a cikin al'umma yan uwa a ci gaba da bibiyar mu insha Allah domin ganin wasu darussuka masu zuwa a waɗannan littattafai in Allah ya yarda Allah ya kasance ne waɗannan makarantu na Allah ya ba su magada masu tarin yawa albarka alqur'ani albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam khalifa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya ya da yana yau mun yi wasu bako ainihin wannan karatu namu ainihin wato ga Addi Ibrahim Hamza Bayero wanda kamar yadda aka sani dan uwa ne daga jikokin mai martaba sarki alhaji wanda muna nanatawa a yanayin wato irinsu irinsu Allah ya yawaita a wannan masarauta domin irin duk inda waɗannan harkoki suke namu to Alhaji Ibrahim yana wajen Allah subhanahu wataala ya masa jagora Allah ya kawo babban rabo Allah ya kawo babban rabo Allah ya jika mai gidan Allah ya jika asalin tushen duk alkhairan da aka samu na yawaita istighfari da yawaita la ilaha illallah muhammadur rasulullah da yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da alkhairan nan da ake kallo ne to kusan ainihin wato kakan kakansu ainihin wato shi ne sirrin zuwa da waɗannan ayyuka na alkhairi ya ƙara karfafar abin da ya tara a kano don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa alkhairi Allah ya ja fana wato wato shekaran jiya nake faɗa mun shiga wani lungu can cikin ainihin wato ungogo wallahi in ka ga yadda ake shiga ana sauka wajen kurɗawa shiga wannan lungu amma har har dare muna can da shi har dare muna can da shi saboda haka idan ba zuciya ta kama wannan abun ba ainihin irin su waɗanda suke sai mutum ya cewa me zai kai wannan wajen eh mutanen suna ta godiya suna ta godiya suna ta addu'a ta alkhairi da haka muna fatan Allah ya ja kwana Allah ya ji kan magabata Allah ya ji kan gida Allah ya ba da babbar rabo albarka alqur'ani albarka manzo sallallahu alaihi wasallam ai wa kore ta sani yau ya ce da shar shi da yau da yau wato a wannan gari da dan wace yi man ne a kabuka wanda ta kakuri ne a cikin ainihin wato aikin Allah in tafi ainihin wato ziyara ya ɗari shi da wasu ‘yan uwa duk Allah ya musu rasuwa na ga ainihin shugaban jiro da shugaban da da halifa zai yi addu'a da ya zuwa da wani mutala ya yi shura da dan yanzu ma nan makwaci alhaji ibrahim da ya uwar mai ɗakin sa zan na ake da azarta na abuja da aka muna fatan Allah ya musu rahama Malam Ibrahim. Yau ga Malam Ibrahim shi ma abokin gwagwarmaya Malam Ibrahim Zarkasa shi ma yana yin wato ya kwana kusan hudu Allah subhanahu wataala dai ya karbe su da su ake ta kwarbiya mu shiga can mu shiga can mu shiga can Allah subhanahu wataala ya musu rahama amin Allah ya musu rahama Allah ya kyautu na mu zuwa misali ba zai zuwa zuwa ba da ya kulwar lawa kafa bakwai da fata da bani Allah ya kai lalan gare su
يا رب العالمين Thank you.